الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد hanyar godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na al-futuhul muyassar fi dawil kitabi was sunna i'dad nukbatan min al-ulama muna cikin bayani akan sharuɗan sallah ko da rukunan sallah da dalilan wannan da kuma hukuncin barin sallah za mu tashi akan al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar fi wajibatiha cikin wajibban sallah wa wajibatuha samaniyatu malai suka ce wajibban sallah guda takwas ne tabtulu sala sallah na baci bi tarkiha amdan in an bar su da gangan ko an bar wani daga cikin su da gangan wa tasqutu sallah na faduwa sahwaya wa wa tasqutu suna faduwa su waɗannan wajibban sahawan da rafkanwa inda rafkanwa ne mutum ya yi wa jahalan ko kuma ya jahilce su wa yajibu lissahawi an ha sujudu sahawi kuma wajibi ne in aka yi rafkanwa game da wajibban sallah to a yi sujudan rafkanwa falfarku baina hawa baina arka bambanci tsakanin wajibban sallah da rukunan sallah annaman nasiya rukunan cewa wanda ya manta rukuni daga cikin rukunin sallah lam tasih salatuhu sallar sabata inganta ba illa bi ijyan bihi sai ya kawo wannan rukunin da ya manta lokacin sallah za ta inganta ko amma man nasiya wajiban wanda ya manta wajibi idan nan wajibi yana matsayin sunna shi ne wanda ya manta abin da yake wajibi ajiza an sujudar sahawi kenan sujudar rabkanwa na isan masa ko ba sai an zo da shi idan in wajibi daga cikin wajiban sallah ne mutum ya mance babu cewa sai ya kawo su ina fata an fahimta su ji da sahawi su ji da taraukanwa ma'ana ta isan masa don haka fal'arkanu rukunai awu kadu sun fi ƙarhi minar wajibati daga wajibai kenan rukunai sun yi wajibai ƙarhi wa bayanu ha alal nahawar ƙaci bayanin wajiban sallah kamar yadda zai zo na farko jami'u takbirat dukkan kabbarorin da ake cikin sallah gaira takbiratul ihram banda kabbara haram ta farko da ake bude sallah da ita kadai ce wannan rukuni ce amma duk sauran kabbarorin da za su zauwa na tashi da na sunkuyawa da na abin nan zama da na sujida da sauransu wa'annan duk suna daga cikin wajibai وهو ما يسمى بتكبير الانتقال shine abin da ake ce ma kabbaran cirata ma'ana mutum ya cirata tsayuwa ruku'i tasawwa sujuda zama da sauransu liƙaul ibn mas'ud saboda faɗar ibn mas'ud cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa sallama naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru yana yin kabbara fi kulli raf'in cikin dukkan tashi tashi dukkan dagawa idan zai sai ce Allahu akbar wa khafdin da dukkan kuma ma'ana dukawa in zai ya ce Allahu akbar wa qiyam da kuma tsayuwa yana Allahu akbar wa qu'ud da zama duka yana cewa Allahu akbar ko faqad wazaba an-nabi sallallahu alaihi wa sallama alaihi ila ammata manzo Allah ya dawwama akan yin haka har ya mutu dukkan tashi da sunkuyawa da tsayuwa da zama yana yana kabbara yana ce Allahu akbar haka manzo Allah ya dawwama akai sallallahu alaihi wasallam wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kenan irin yadda yayi ku yi na biyu daga cikin wajibai ƙaunu faɗar sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga wanda ya gode masa wannan sami Allahu liman hamida lil imam da liman wal munfarad wal munfarid da mai sallah shi ɗaya kowannen su na cewa sami Allah wannan kuma li hadith abi huraira saboda hadisin abu huraira kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto yukabbiru yana yin kabbara hina ya ƙumu ilas lokacin da ma'ana ya tsayu zuwa sallah sun mayu kabbiru sannan ya ce allahu akbar hina yarka'u lokacin da zai ruku sun mai ƙuli sannan ya ce sami allahu liman hamida allah ya ji wanda ya gode masa hina yarfa'u sulbahu min raka'a lokacin da zai ɗago gadon bayansa daga daga raka'a ثم يقول سنة سيتي وهو قائم ألوكة ديت آية سيتي ربنا ولك الحمد وبنجم ودياتا تبت أغريك نأكل لكتكم واجبي قول فدر ربنا ولك الحمد وبنجم kuma godiya ta tabbata gare ka wannan kuma lil ma'amumi faqat ga mamu kadai amma al imamu amma liman والمنفرد والمنفرد da mai sallah shi kadai fa yusannu lakum aljam'u bainakum an sunnanta suna iya hadawa tsakanin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko amma shi ma mu shi kadai abinda zai ce rabbana wa lakal hamd amma liman da mai sallah shi daya suna iya cewa sami Allahu liman hamida rabbana ولك الحمد wannan kuma li hadisi abu musa saboda hadisin abu musa wa fihi a cikin hadisin ya ce wa idan qala idan liman ya ce sami allahu liman hamida allah ya ji ga wanda ya gode masa faƙulu ku kuma ma mu ku ce rabbana lakal hamdu ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka na hudu daga cikin wajiban qawlu subhana rabbiyal azim marratan fi ruku' cewa subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma faɗar wannan marratan fin ruku'i so ɗaya a cikin ruku'i wannan na daga cikin wajiban sallah na hudu daga na biyar daga cikin wajiban sallah qawlu subhana rabbiyal a'la cewa subhana rabbiyal a'la Allah eh tsarki ya tabbata ga ubangiji na al'a'ala mafi ɗaukaka marratan fi sujud su ɗaya a cikin sujuda wannan kuma liƙauli huzaifa saboda faɗar huzaifa fi hadithihi a cikin hadithinsa kana ya ce ya kasance ya'ani yana nihin wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ƙulu yana cewa في ركوعه أتكن ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجوده أتكن سجود سينا سبحان ربي الأعلى وتسن الزيادة كما أن سنة تكاري أتكن ون في التسبيح أتكن تسبيح سبحان ربي العظيم في السجود أتكن ربي الأعلى أتكن سجدة كما سبحان ربي العظيم والركوع اعتبر ركوعي إلى ثلاث حصره إن قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حصره أما سؤال نشيني أواجب ناشدة قوله فدستي وربي اغفر لي وبنجي كغافر كامل بين السجدتين تكان سجدا ko in mutum ya yi sujida idan ya zama kafin ya koma sujida ta bi sai ta rabbiyar أي ربي غفر لي ربي غفر لي لحديث حذيفة سبب حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين يا كسن شينا شوى تكاني سجدا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وبنجي كغافر تامني وبنجي كغافر تامني نبقى daga cikin wajiban sallah at-tashahhud al-awwal تهيا تفرقو على غير من قام إمامه سهوا سهوا ko akan wanda akan wanda akan ghaira man qama imamuhu banda wanda limamin shi ya tashi sahawan da mantuwa tana wanda limamin shi yake zaune bai tashi ba kenan shi wanda limamin shi ya tashi saboda raukarwa kenan kaga shi babu daman kuma ya tashi su jira yadda ya tafiya dole ya tashi ya bi liman amma wanda limamin ɗin shi bai tashi ba kenan shi kenan wannan tahiyar ta farko wajibi shi a gare shi fa innahu la yajibu alayhi shi wanda limamin shi ya tashi saboda mantuwa shi a wannan lokacin tahiyar ta farko ba wajibi ba shi a kansa liwujibu mutaba'atihi liwujubi mutaba'atihi saboda wajibcin bin liman kenan bai cewa ya zauna ya yi eh ya yi tahiya liman na tsaye wajibi ne ya tashi ya yi ya bi liman su idan shi a wannan lokacin tahiyar ba wajibi bane a kansa amma wanda limamin shi ya zauna bai tashi ba saboda bai mantuwa ba to shi wajibi ne a gare shi wannan tahiya ta farko li'anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama lamma nasiya al-awwal lokacin da ya manta da tahiya ta farko lam ya'ud ilai bai dawo ba domin yayi wannan tahiya wajabarahu bi sujudi sahwi ma'ana sai ya toshe shi ya toshe wannan ma'ana ya canza wannan da sujudan rabkalwa wa tashahhud al-awwal tahiya ta farko huwa shine at-tahiyatu sabani yadda suke ce at-tahiyatu at-tahiyatu lillahi kyawawan ma'ana kalmomi sun tabbata ko kuma kyawawan gaisuwoyi sun tabbata lillahi da Allah wasalawatu da kuma kyawawan salloli wa tayyibatu da kuma kyawawan kalmomi assalamu alayka ayyuhan nabi aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkokin Allah assalamu alaina muma aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin haka ya tabbata akan bayan Allah nagartattu ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammad kuma na shaida lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wannan ita ce ta na biyu na takwas daga cikin wajibban sallah aljulusu lahu zama domin yin tahiyar shi ma wajibi ne kenan mutum ya yi wannan tafiyar a zaune wannan yana daga cikin wajibban sallah ai a tashahudul awwal zama domin tahiya ta farko li hadisi bin mas'udin saboda hadisin abdullahi dan mas'ud marfu'an wanda aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qa'adtum idan qa'adtum idan kuka zamna fi kulli raka'atayn a cikin dukkan rak'o'i guda biyu fa qulu ku ce at-tahiyyatu lillah zuwa ƙarshe wali hadisi rufa'a da kuma hadisi rufa'a bin rafi dan rafi yace fa idza jalasta fi waqti as-salah idan ka zauna a tsakiyar sallah kenan lokacin da kai raka'a biyu fatma inna fatma an ma'ana ka tsaya ka nutsu a wajen zaman sannan ka koma wa furish fakhdaka al-yusra ka shunguda ma'ana cinyarka ta ta ta hagu sun mata shahad sannan kai su wa'annan su ne ma'ana wajibban sallah four. المسألة السادسة مسألة شدة في سننها أشكل سنون سلة وهي نوعان سنون نوع بيني أقول سنن أفعال سنونين أيك وسنن أقوال وكما سنونين مغنغنو أما سنن الأفعال amma sunnoni na ayyuka faraf iliyadaini ɗaga hannuwa ɗaga hannuwa aiki ne wani ko ma'a takbiratul ihram tare da kabbara haram wa inda ruku'i da ɗaga hannuwa lokacin ruku'i wa inda raf'i minhu da ɗaga hannuwa lokacin tasowa daga ruku'i ko wa haqqahuma eh wa haqqahuma aqiba as-salah ko da kuma ma'ana tsaida su a ƙarshen sallah wannan duka ayyuka ne na na sunnoni ne na ayyuka waɗanda duka sunnoni ne amma na aiki tun da ana kai da hannuwa ana لأن مالك بن الحويرث ثود مالك بن حويرث كان إذا صلى كبر يا كسن إذا ينا صلى سيئة الله أكبر ورفع يديه سيئة ألها الناس وإذا أراد أن يركع إذا ينهي الركوع رفع يديه سيئة ألها الناس وإذا رفع رأسه من الركوع إن يدعو كان صدق الركوع رفع يديه سيئة ألها الناس وحدثه ya ba da labari anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sana a zalika ya aikata haka wa wada al-yumna ala shimali sai ya aza daman shi akan hagu wa ja'alahuma ala sadrihi ya sa su akan kirjin shi halin iyalihi lokacin da yake tsaye ko wa nazruhu fi mawdi'i sujudihi kuma yana kallo inda zai sujida ma'ana kallon shi wajen inda zai sujida yake tsayawa wa tafriqatahu baina qadamaihi qa'ima sannan kuma yana rabawa tsakanin diddigan kahuwansa a lokacin da yake tsaye bai gama kahuwa ko wa qabad wa qabada rukubatayhi bi yadayhi wa qabada rukubatayhi bi yadayhi sai ya kama ya kama buwansa da hannuwansa guda biyu mufraja tayyil asabi waɗanda hannun yatsunsu suna buɗe haka ke lokacin da zai rukuni fi rukuni ya a cikin rukuninsa wa madda zahara fihi kuma sai ya miƙe bayansa a cikin sujida bayan ƙasa kuma baya doro yana miƙe bayansa daidai waje ala ra'asahu hiyalahu sai ya sanya kanshi daidai da bayansa tsakanin yadda wasu mata suke sai ga mace yan tana da kuɗi kamar dai mai abin da ake cewa sai a sunkuya a ba a sunkuya daidaitawa ne kada bayan ki ya sunkuya kuma kakki doro a ya miƙe ya daidai da kan da bayan da ƙugun gaba ɗaya su ta yi daidai haka yake ina fata an fahimta ko wayannan su ne sunnoni na aiki wa amma sunanul aqwal amma sunnonin maganganu ka du'a'il listiftah fa ka du'a'il listiftah kamar addu'ar buɗe sallah ko subhanaka allahumma ko kuma yawwa wal basmalati da kuma bismillah wa ta'awuz da kuma ta'awuz ta'awuz kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayan ki du'a ul istifta sai ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah a asirce ko wa qawlu amin da cewa amin wa ziyaratu ala qira'atil fatiha da ƙara da ƙari akan karatun fatiha wa ziyaratu ala tasbihir ruku'i da kuma ƙarin da ake akan tasbihi da ake da cikin ruku'i wasu sujudi da sujuda والدعاء بعد التشهد قبل السلام da addu'ar da ake yi bayan an gama tafiya kafin a sallame sallah addu'ar da ake kara wayannan duka sunan al-aqwal ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk